أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة ثم إلي مرجعكم فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون فأما الذين كفروا فأعذبهم عذابا شديدا في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين وأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم والله لا يحب الظالمين ذلك نتلوه عليك من الآيات والذكر الحكيم
بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن اقتفى أثرهم بإسلام إلى يوم الدين وأنا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته من أبو جاد الله سبحانه وتعالى بإساكة أدام أن مريسين جمعة biyar ga watan ramadan shekara ta 1437 da hijiran manzo sallallahu alaihi wasallam wanda kuma shine goma ga watan shida a shekara ta 2016 da lissafin miladiya shi ne darasinmu na biyar insha Allah karatun da muke na tafsirin alkur'ani mai girma a wannan wata mai albarka kuma a wannan masallaci unguwar galadanci a tsakiyar garin birnin kudu jiya a inda muka tsaya har yanzu a ayoyin da mana ya karanta mana dangane da faɗin Allah subhanahu wa ta'ala dangane da annabi Isa alaihi salatu wassalam da yake gaya masa cewa zai ɗauke shi kuma zai ɗaukaka waɗanda suka bi shi inda dai muka tsaya a cikin karatun nassin malam abdulrahman sa'idi za mu tashi inda ke cewa kan Allah azizan awiyan qahiran ko na ga mana wannan wuri ci gaba ne da ko in ce fassara ce kawo na fadin Allah madauki da ya kafa hujja da shi ba dan shine a wannan siyakin ba amma ayar da ya kafa hujja da ita wa ma qataluhu wa ma salabuhu wa la shubbiha lahu kun san a ƙarshen ta ta karewa kan Allah azizan hakima to ita ce sai kawo kuma sai ya tsaya fassarar ta ana amma dai a siyakin ta babu wannan to yace wa kana Allah azizan ay qawiyan qahira wa min izzatihi an kaffa bani isra'ila ba'da azmihim aljazim wa adam almani' lahum min an qatl isa alayhi salam yace Allah madaukake shine mabuwayi mai ƙarfi kuma mai rinjaye wa min izzatihi yana daga cikin buwayar da Allah yake da ita da ikonsa da ƙarfinsa da rinjayensa yadda kaffa bani isra'ila ya kame bani isra'ila ba'da azmihim aljazim bayan kudurinsu yankakke marar kokonto wa adam ilmani da kuma babu kasancewa sun samu dama ba abin da ya hana su an katli isa alaihi salam na kisan annabi isa alaihi salatu wassalam kun ga sun samu dama duk abin da dan adam yake so ya samu na damar kisa a wancan lokaci banu isra'ila sun samu damar su kashe annabi isa alaihi salatu wassalam amma menene ya hana su wannan kintsi da shiri da Allah ya yi da ya jefa kamannin annabi isa ga wani mutumin daban sai suka kashe shi suna sa ran suna tsammani shi suka kashe kun ga wannan ai iko ne na Allah ya sa wannan abu ba dan haka ba in dai zancen dama ne sun samu damar da za su kashe shi to shine abin da ke nufi a kama qala ta'ala kamar da Allah muke ce wa id kafaftu bani isra'ila anka kuma ka tuna wannan suratul ma'ida da yake lissafa masa abubuwan da Allah ya masa na ni'imomi sai ce wa id ka tuna yayin da kafaftu na kame bani isra'ila anka daga cutar da kai ba su samu damar taɓa ka su kashe ka ba id ji'takum bil bayyinati yayin da kazo musu bil bayyinati da hujjoji fa qala alladhina kafaru minhum in hadha illa sihrun mubin sai waɗanda suka kafirta daga cikin su suka ce ai wannan ba komai bane illa sihiri ne mabayyani to sannan kuma Allah hakimun ne shine hikima ne يضع الأشياء مواضعها ينسني أبوبوا عند سكداج وله أعظم حكمة ألا ينال حكمة ما في جرمة في إلقاء الشبه على بني إسرائيل babbar hikimarsa ita ce da ya jefa kamannin annabi isa a fuskar wani mutumin daban da surar wani mutumin da jikin wani mutum ya zama cewa da suka gan shi kawai babu kokonto sai suka ɗauka annabi isa ne kuma suka je suka yi abin da suka yi niyya na kisa فوقعوا في الشبه كما قال تعالى sai suka auka cikin wannan wato kamanceceniya da aka sanya musu kamar da Allah madauki ya faɗa wa innal ladina ikhtalafu fihi la fi shakkin minhu lalle waɗannan da suka yi sabani dangane da annabi Isa alaihi salatu wassalam la fi shakkin minhu suna cikin kokonto akan wannan abin da suka yi waiwa suka kashe ne wa ma qat sai Allah ce wa ma qataluhu yaqinan kaga bayan an hana su damar su kashe shi ai da sai su ce tun da sun ji suna kokonto da sai su dawo su ce sai sun bincika sun tabbatar shi din ne in ba shi bane kuma su kamo wanda yake suke gani shine na gaske su kashe amma sai Allah ya bar su akan kokonton kuma akan kokonton su kashe shi bayan ikon da Allah madauki ya nuna musu da jefa musu wannan kamanni na annabi isa a fuskar wani daban suka kashe shi suna tsammanin shi ne Allah ya nuna masa dai ya nuna musu ikonsa sai ce wa innal ladina ikhtalafu fihi lafi shakkin minhu ma lahum bihi min ilmin ba su da wani ilimi illa tiba'a dhann sai bibiyar da kuma bin wato san zuciya ya zato wa ma qataluhu yaqina ba su kashe shi bisa yaqini wato yaqini ba abin da suka kashe daban wanda kuma shine annabi isa daban thumma qala ta'ala to yanzu muka dawo kan wannan aya sannan sai Allah madauki shi waja'ilul ladina tabauka فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة كافرنا يتعلك ومطهرك من الذين كفروا وندا malamai sun yi amfani da wannan juz'iyya ita ma akan cewa annabi isa alaihi salatu wasalam ɗauke shi da aka yi ba an ɗauke shi ne a mace ba wannan cikamaki ne na abin da muka ambata jiya daga cikin hujjoji wannan ayar ita ma tana tabbatar da wannan tunda Allah subhanahu wataala yana ambata masa abubuwan ni'ima abubuwan ni'ima ku za su zama na alheri da yabo idan zancen an tsarkake shi aka ce an tsarkake shi to mutuwa ita kadai in an bar jikin a cikin su ruhin kawai aka dauke ba ba tsarkakewa ba ce kun banci abin ashe zare shi da ransa da jikinsa a yi sama da shi wani ita ce tsarkakewa shine wa mutahhiruka min alladina kafaru sannan yace wa ja'ilul ladina tabauka kuma Allah mai sanya ma'ana ni mai sanya waɗanda suka bi ka ne in kun lura siyakin abubuwan da Allah yace zai zai dan duk wannan kafin abun ya faru ne duk Allah mu ke ba mu labari ya zo da shi da sigar wani irin wani irin siga na ismu fa'il shi yasa yake inni mutawaffika kun gani ismu fa'il wa rafi'uka kun ga shi ma ismu fa'il wa mutahhiruka shi ma ismu fa'il sannan wa ja'ilu shi ma wa ja'ilu alladhina tabauka fawqa alladhina kafaru ila yawm al-qiyamah to sannan ni ne sanya kamar da kuma malam Muhammad al-Amin ya ambata mana jiya muka karanta cewa wannan siga na ismu fa'il ta dace da madi da kuma mustaqbal da alhal yanke ta ga cewa hali ɗaya ne ba ɗayan bai na buƙatar dalili babu abin da zai tilasta cewa madi ne da zai nuna cewa an karɓi ransa ya mutu to haka nan duk waɗannan abubuwan Allah nake ba da labari a kowanne yanayi zai yi sai ce wa ja'ilul ladina tabauka kuma ni ne mai sanya alladina tabauka waɗanda suka bi ka fawqa alladina kafaru sama da waɗanda suka kafirta ni ne mai ɗora waɗanda suka bi ka su zama su ne sama masu rinjaye akan waɗanda suka kafirta ila yawmil qiyamati har zuwa tashin alkiyama wannan ayar ita ma wata aya ce daga cikin ayoyin Allah subhanahu wa ta'ala na mu'ujizozi da ya saukar a wannan al'umma na farko dai akwai tambaya su wane ne waɗannan waɗanda Allah ya ɗora su har zuwa tashin alƙiyama kuma mabiya annabi Isa wannan aya ɗaya ce daga cikin ayoyin da a Butrus na wato uskufin Antakiya wanda ya rubuto ya koyar rubuta wani littafi da ake ta mudawala sa ake ta yawo da shi a zamanin ibn taymiya wanda har ibn taymiya ya zauna ya rubuta raddi littafin sa al-jawabu sahih liman baddala din al-masih ya kun taba jin wannan littafin ko nan ma ba rama na ambata mana shi ina cikin ko kace shine mafi kyawun littafin da aka rubuta na raddi ga aqidun nasara ya rubuta shi shi ibn taymiya saboda ya ga yadda ake ta yada wannan littafi kuma aka yi amfani da ayoyin alkur'ani a cikinsa kiristoci ne suka rubuta littafi ne suka rubuta shi suna cewa to ai mu a cikin qur'anin ma mu aka nuna mu ne mu ne akan gaskiya to daga cikin ayoyin da suka kawo wannan aya tana ciki suka ce gashi Allah a qur'anin ku ya faɗa waja'ilul ladina tabahuka Allah zai sanya waɗanda suka bi ka yace ni ne mai sanya waɗanda suka bi ka ana magana da da annabi Isa waɗanda suka bi ka fawqa alladhina kafaru sama da waɗanda suka kafirta ila yawmil qiyamati hatta shin alqiyama sai suka ce to gashi nan da mu ake ma'ana su kiristoci kama ana magana da su tunda su suna ga su ne suka bi annabi Isa don haka Allah zai dora su akan waɗanda suka kafirta hatta shin alqiyama me za ka ce akan wannan in ka samu wannan irin shubuha din bayan jami'a ya mata raddi a cikin aljawabu sahih amma ba za mu dau lokaci wajen bayanin wannan ba amma dai kasancewar abin da ya ambata din akwai yan wasu abubuwa masu muhimmanci yace wannan maganar gaskiya ce yadda Allah ya faɗe ta haka take amma kuma da suwa ake yace fa hadha haqqun kama akhbara Allah bihi sai ce fa manittaba al-masiha duk wanda ya bi annabi isa alaihi salam ja'alahu Allah fawqa alladhina kafaru ila yawm al-qiyamah to Allah ya dora shi akan waɗanda suka kafirta har tashin al-qiyama tunda kun ga abinda aka rataye hukuncin da shi manaqin hukuncin anan shine me ittiba'i shine alwasfu al-zahir al-mundabit kamar da malamai suke fassara illa a usulul fiqh الوصف الظاهر الوصف المناسب الظاهر المنضبط wanda aka inatsan hukunci da shi menene aka rataye hukuncin da shi cewa aka yi waɗanda suka bi ka ashe kuwa sai mu zo mu tambaya su waye suka bi annabi isa alaihi salatu wassalam a zamanin sa su waye suka bi shi ku kun sani alhawariyun sauran kuwa yahudawa kafircewa suka yi da shi don haka ashe waɗanda ba su bi shi ba sun suka saba masa sun fita daga nan haka nan kuma waɗanda suka canza addininsa suka ƙibin addinin da ya zo da shi na asali su ma sun fita ko ma an bar su zuwa wani lokaci daga zuwan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wanda duk bai karɓe shi a matsayin manzo ba ya bi manzon Allah annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a matsayin manzo ya bi shi akan wannan addinin da ya zo da shi wanda ya shafa abin da annabi Isa ya zo da shi shi ma wanda ya bi shi ya ƙi bin sa to bai bi annabi Isa ba mun gane wannan duk kiristan da bai bi manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallama bai imani da shi ba to ya kafirce da annabi Isa kun yadda da wannan ko ku yadda da wannan don haka ashe kenan kirista ya fita daga siffantuwa da wannan siffa ta cewa su ake nufi su ne waɗanda za a dora ila yawmin qiyamati an fahimci wannan zance to shine ibn tumi yake cewa faman faman ittaba al-masiha alayhi salam ja'alahu Allahu fawqa alladhina kafaru ila yawmin qiyamati wa kana alladhina tabauhu ala dinihi kuma waɗannan da suka bi shi akan addinin sa alladhi lam yubaddal wanda ba a jirkita shi ba addinin asali qad ja'alahum Allahu fawqa al-yahudi aidan hakika Allah ya dora su akan yahudawa sai ce fan nasara fawqa al-yahudi alladhina kafaru bihi ila yawm al-qiyamati in ka ka dauki kuma ma nasaran da wanda kafin zuwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ai Allah ya fifita su akan yahudu domin kafircin da yahudawa suka yi da annabi Isa alaihi salatu wassalam kafirci ne babba mun fahimci wannan to amma waɗanda kuma suka rayu har zuwa zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam su ma suka kafirce da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba su yarda da shi ba to har ibn jami'a ke cewa su kuma kafircin su yafi kafircin yahudawa ta bangaren kin yarda da kawai annabi Isa alaihi salatu wasallam kasancewa annabi Isa alaihi salatu wasallam ba dukkan shari'ar annabi Musa ya zo ya ture ba ya share ta ba amma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sabuwar shari'a ya zo da ita don haka duk wanda bai yi imani da shi ba to ya karyata hatta sakon farko na annabi Isa alaihi salatu wasallam yace wa ammal muslimuna fa hum mu'minuna bihi musulmi kuwa su ne suka yi imani da annabi isa walaisu kafirina bihi ba kafirai bane ba su kafirce wa annabi isa ba akwai musulmin da ya kafirce wa annabi isa daga ran da musulmi ya kafirce wa annabi isa ya zama ba musulmi ba musuluncin da yake na la ilaha illallah muhammadu rasulullah ya kafirta da shi in yake bai da annabi isa alaihi salatu wassalam ba ashe kenan kun ga babu lokacin da musulmi za su fita daga siffantuwa da cewa su ne allazina tabahu isa alaihi salatu wassalam kun fahimci wannan sannan kuma su waɗancan da ko wata wani malami da wata munazara ta hada shi da wani kirista da yake kawo wannan ayar sai ke tambaye sai ke to zan tambaye ka yayin da annabi isa alaihi salatu wasalam in dai ka yarda da wannan maganar a cikin alkur'ani to yayi wata ma ba wannan ba a cikin alkur'ani a suratul ma'ida lokacin da Allah madauki yake cewa da shi a anta qulta lin nasi ittakhiduni wa ummiya ilahaini min dunillah qala ma yace qala subhanak ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaqq in kuntu qultuhu faqad alimta تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب ما قلت لهم إلا ما أمرتني به منه أن اعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم haka ya gaya musu aiko kun ga a wannan wuri Allah subhanahu wataala ya ba mu labari cewa annabi isa alaihi salatu wasalam ya ce ma qultu lahum illa ma amartani bihi ban ce musu komai ba sai abin da ka umarce ni da shi an ibudu allah rabbi wa rabbakum sai tambaye shi to kai kana cikin waɗanda suka yadda annabi isa yana da ubangiji ko kuwa shine ubangiji in ka yadda da wannan to kana cikin waɗanda suke sune mabiya annabi isa in ku kana cikin wanda suka yadda annabi isa allah ne ubangiji ne shine dan allah kaza da kaza da kaza to baka cikin mabiyansa tunda ya faɗi waccan maganar sai dai idan zaka karyata waccan kuma wannan ma ka karyata ba mu yadda ka tafi kar kai mana amfani da alqur'ani ku banci zancen sa tun koma maganar sa'adi kasancewar ba mu buƙatar mu tafi nesa da shi da yawa yace wa taqaddama anna allaha ayyada almu'minina minhum alal kafiri nan ne ko kun ga wurin me yake nufi wata kaddama istidlalin da yayi baya nufin a cikin siyakin alqur'ani a cikin siyakin qur'ani wannan ayar ba ta zo ba yana ishara zuwa ga fadin Allah subhanahu wa ta'ala da yake cewa يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله كما قال عيسى بن مريم للحواريين من أنصاري إلى الله هو قال الحواريون نحن أنصار الله فآمن الطائفة من بني إسرائيل وكفر الطائفة فأيدنا, فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين wannan ayar kun ga ita kanta ta nuna mana fassara ce ga wannan da muke kai yanzu وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا الى يوم القيامه تو ga fassara ta can a wancan ayat me je me Allah madauke faɗa ya ayyuha alladhina amanu ya ku da suka imani kunu ansar Allah ku zama mataimaka addinin Allah kama qala Isa ibn Maryam lil hawariyyi kamar yadda annabi Isa dan Maryam ya ga al hawariyyu cewa man ansari ila Allah qala al hawariyuna nahnu ansarullah alhawariyun suka ce mu ne mataimaka addinin Allah me ya faru fa amana ta'ifatun min bani isra'ila to waɗannan su ne waɗanda allazina tabahu su ne waɗanda Allah zai rinjayar din wa kafara ta'ifa wani yankin kuma suka kafirta me Allah ya ce fa ayyadna allazina amanu ala aduwwihim sai muka karfafi waɗanda suka yi imani din nan muka rinjayar da su ala aduwihim akan abokan gaban su me ya faru fa asbahu zahiri sai suka waye gari su ne masu rinjaye wannan ayar ta fassara mana me ake nufi a nan ashe kenan an fitta waɗanda suka kafirce da shi waɗanda suka yi imani da shi a wancan zamani Allah ya ɗaukaka su kuma har zuwa yanzu ka duba ku gani kafin zuwan manzon Allah kai har zuwa lokacin da Allah ya ko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam su waye masu rinjaye in ka kwatanta tsakanin Yahudawa da Nasara Nasara sun fi Nasara sun da daular Roma ta karfi addinin Kirista ya zama official religion kuma aka ta yada shi aka ta shiga ana yada shi ya fi karfi in ka kwatanta shi dawa da addinin Yahudi shi yasa addinin Yahudawa ya zama abin nan wato an takure shi kuma mabiyansa ya zama cewa an dankofe su tun daga wancan kafircin da suke wa annabi isa har zuwa yau din nan sai dai ta hanyar makirci da bin manya-manyan kasashe su taimaka musu amma su a ƙashin kansu ba su samu wannan buhurin daga Allah subhanahu ta'ala ya ɗaukaka su akan a sauran al'umma kun fahimci wannan abu da haka in an bi a zahirin ma lamari har yanzu su ne a ƙasa waɗanda suka bi annabi isa sawa'un wanda suka bi shi bayan tabdili da wanda suka yi imani da shi suka yi imani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wato musulmi kenan in ka hada su a gefe guda duka sama suke da yahuda kun fahimci wannan ta to wannan duka babu abin da ya saba a cikin alqur'ani illa akwai tattaunawa da malamai suka yi akan wannan shugabanci za ka ce ko kuma ɗaukaka tun da Allah mulki da ma abin da ya faɗa kenan wa ja'ilu allazina tabahuka fawqa yayi amfani da lafazin fawqa wannan fawqiyya din wace iri ce fawqiyya ce ta sulta da iko da ƙarfin soja da mulki ko kuwa fawqiyya ce ta hujja ko ce zai iya ɗauka wadda tafi kuma bayyana kurukurun ka hada da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ita ce ta biyu din su shi ana nufin fauƙiyya ce ta hujja ta burhani ta ƙarfin wato hujja cewa babu wanda yake yana kan hujja da tafi hujjar da nasara suke kai da hujjar da yahudu suke kai irin musulmi ko da an fi ƙarfin musulmi yanzu militarily ta ɓangaren abin da shafi ƙarfin soja to amma ba a fi musulmi ƙarfi ta ɓangaren hujja su suke rike da littafi kadai da ba a gurbata shi ba ba a canza shi ba wanda Allah madauki ya saukar da shi shine alqur'ani dan kan ana zancen hujja to babu mutanen da suke da hujja irin musulmi dan haka wannan magana babu tufka da warwara daidai take kuma ba a saba ba musulmi sune Allah madauki suka sune suka bi annabi Isa kuma su Allah ya fifita da karfin hujja kuma insha Allah haka abin zai tabbata har zuwa tashin alkiyama ibn al-munzir a cikin tafsirinsa ya da isnadinsa ya ruwaito daga abu ubaidata al-ma'mar ibn musanna yana cewa abinda ake nufi ai hum inda Allah khairun min al-kuffar abinda ake nufi da wannan fauqiyya din kenan su waɗanda suka bi annabi Isa a wurin Allah sun fi kafirai wannan kuma kun ga haka yake manasin da Allah maɗauki ya ambaci cewa zai ɗaga su to ɗagawar ta wannan ta ma'ana ce ta hujja ba lalle ya zama ana nufin ta soja da ƙarfin mulki ba abu hayyan a cikin al-bahrul muhit nasa shi ma yana cewa al-fawqiyya imma haqiqiyya wa dhalika bil jannati wan nar ko haƙiƙiya ce a ɗora su wannan ‘yan aljanna ne waɗancan kuma ‘yan wuta kun ganin ma ai haƙiƙiya ce ko in aka ce waɗanda suka bi annabi isa da muminai har tashin alƙiyama su ne masu rinjaye in an fassara shi da wannan cewa ran tashin alƙiyama ake nufi za su shiga aljanna to fauqiyya haƙiƙiya tana nan tunda wuta a ƙasa take aljanna kuma a ina take a sama take ɗaka fauqiyya tana babu saɓani sannan yace wa imma majazan ko kuma dauke ta majazi ai bil hujjati wal burhan ya zama cewa karfi na hujja da rinjaye na hujja fa yakunu zalika diniyan nan annan ana nufin a bangaren addini kenan wa imma bil izzati wal ghalabati ko kuma ya zama da buwaya da galaba da rinjaye din duka yace fa yakunu dunyawiyan wannan kuma sai ya zama ta bangaren a duniya kenan ma'ana kenan zai iya zama fauqiyya haƙiƙiyya a lahira mun fahimci ɗaya zai iya zama fauƙiyya majaziyya a ina a duniya ta zama ta diniya kai ta bangaren addini wato da hujja kenan da ƙarfin hujja zai iya zama kuma a duniya ake nufi bil ghalabati wa al duk wannan kuma fasara ce ko ce aka ɗauka babu tufka da warwara alqur'ani Allah subhanahu wata'ala in yi amfani da lafazi sai kaga babu wani lafazin da zaka ɗauko ka sa a wurin da ya dace kun ga da cewa yi za mu ƙarfafi waɗanda suka bi shi har tashin alƙiyama da mulki da iko da ƙarfin soja yanzu zai mutum ya kokwanto ko ba gaba ne sai ce a yanzu ko ai kun zo kuma sun fi mu ƙarfi ko mu wa kafirai sun fi mu ne ƙarfi sai amma sai Allah ya amfani da fauka in ka ce fauka kuma za ka ɗauki waccan ma'anar za ta ɗau wannan ma'anar musamman ma in kai fassara da hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da yake cewa la tazalu ta'ifatun min ummati zahirina 'ala al-haq ko la yadurruhum man khalafahum hatta ya'ti amrullah wata wani bangare na al'umma ta ba zai gushe ba zahirina sune masu linjayi amma sai ce me 'ala al-haq akan gaskiya ashe kenan wanne ake nufi gaskiya ta addini kuma wannan za mu fi karfafa shi a yanzu muka kalli yadda lamarin duniya yake an fi musulmi karfi a abubuwa da yawa yahudin sun fi musulmi karfi kiristoci su ma sun fi musulmi karfi in ana zancen soja ne da kuma karfin harkar siyasa amma karfi na hujja na addinance babu shi bal rashin dama a kansa ne ya sa har ake waɗannan abubuwa ɗin a fi ƙarfin musulmi ta hanyar soja da makamantansu amma a baza hujja a zo a baje ta a ƙasa a tattauna a kanta wannan shi ya gagari duk wani mutum a duniya sawa'un bai hude ne ko kirista akan irin jayi musulunci saboda musulmi muddin in sun tsaya da wannan addini din to ba za a fi karfin su ba wannan kuma shine darasin da zamu zo mu ji yanzu daga bakin malam Sa'adi bayan wannan maganganun mu je mu ji wani wa'azi da ya mana a musulunce a zamanin mu yana cewa وتقدم أن الله أيد المؤمنين منهم على الكافرين ثم إن النصارى المنتسبين لعيسى عليه السلام سننكما su kiristoci waɗanda suke dangana kansu zuwa ga annabi isa alaihi salam lam yazalu qahirina lil yahudi ba su gushe ba su ne masu linjaye akan yahudawa wani abu kuma har yau haka yake in ka kwatanta yanzu da kiristoci da yahudawa su suka fi karfi in ana zancen karfin soja da adadi mai yawa kiristoci sun fi illa ta hanyar makirci da yahudawan suka fi karfin shugabannin kiristocin su suke juya su wani kuma wani abu ne daban kun fahimci abin amma jumhurin kiristoci da ra'ayinsu da karfin soja sun fi yahudu an fahimci wannan shine sa'adi yake cewa likaunin nasara kasance saboda kasancewar nasara aqraba ila ittiba'i isa min al-yahud in ka kwatanta tsakanin yahudawa da kiristoci suwa suka fi kusa da biyayya ga annabi isa kiristoci duk da cewa abin da suke kai din an baddala shi an canza shi amma dai in ka kwatanta da waɗanda har yanzu suke alfahari sun kashe shi da waɗanda har yanzu a wurinsu ba manzo bane waɗanda har yanzu suna tsine masa suna zaginsa suna ce masa ɗan zina har zuwa yau aƙidar yahuda ke kun ga wani lokaci ana samun wani abin takaici a duniyan nan da muke ciki sai ka samu zan ku yi hakuri zan dawo kan wani magana ba manta su yaƙin ne ba wani abu ne suna mana son manta shi a addinin kirista sai ka ga kiristoci suna ta sassare addininsu ana ta gutsutsure shi ana ta gutsutsure shi manufofin da a da can suka saba da su tsakaninsu da yahudu yanzu sai gashi sai a ce fafaroma ya fito yana ba yahudawa hakuri tuhumar da suke musu ta cewa su suka kashe musu annabi wasu sun janye ta kun ji wannan ko ba ku ji wannan labarin ba shi ba kwamun abubuwa ai an yi wannan tuntuni fafaroma ya fito ya ce su ba ruwansu sun sun exonerating yahudawa daga wannan laifin sun ce su ba su suka musu wannan laifin ba sa tuhumar su da kashe annabi isa kun ga wannan menene mabadin abin da aka kafa addinin nasu a kai tun farko shi suka sassare ba kuma saboda wai sun gano maganar alkur'ani bane fa cewa ba ai abin ba a'a sun ce sun gane sun da laifi sun yafe musu yanzu wace da ikon ya yafe kisan annabi in ba Allah ba annabi ba to amma su da yake addinin a hannun su malaman kiristoci ne haka yake kamar ul'uba suke wasa da shi yau a cire wannan gobe a cire wannan amma ba za ka ji ba yahudi ba yahudi shugaban malaman yahudawa hakam babban hakamin su na zamanin yanzu ya fito ya ce wani abu da suke kai tun zamanin baya sun sun zo sun janye shi ba ba ka ji wannan kuma malaman su suna nan da izzar su akan masu shugabancin su har zuwa yau amma sauran mutane su an raba su su za ka ga su suna bin tsananin addinin su suna komawa baya can su addinin su irin na zamanin annabi Musa fa suke so a mai da su addinin su irin na zamanin annabi Suleiman yanzu haikalin na zamanin annabi Suleiman shi suke so su mayar a gina shi a ture da musulmi da kiristoci duk a kauda su daga Palestine wannan shine plan din su har zuwa yanzu amma kuma duk kun ga su ba a kiransu extremist a addinin su amma a musulmi duk wanda zai ce zai koma addini irin na zamanin sahabbai to hatta ƴan uwansa ma ba sa son su ko ba haka bane yau yan uwansa ma wanda ba wannan fahimtar ce da su ba ba sa so a sai za ku ga mana rigima dan ne addini sai a ce sai an koma irin na su Abubakar da Umar wani ma ya kafarta Abubakar da Umar shi ma kuma yana la ilaha illallah a gurin sa Abubakar da Umar din ba musulmi bane masu shi ake wani kuma shi yana ga a bar shi addinin sa yadda ya ga dama ta hanyar shehunansa da menene ya dauko addinin sa ba daga manzon Allah ba a daga waɗannan duk kuma bai damu ba amma in ka ce a koma a addini irin na zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to kai ne mai likiti kai za a liƙa wa dukkan wani abu na tashin hankali shi yasa magana da nake cewa sa'adi zai gaya mana ku duba ku gani maganar rinjaye da ɗaukaka da shugabanci a duniyar nan duka tana da alaƙa ne da abubuwa biyu ko dai biyayya ga addini kamar da na ambata wannan shine in ka tashi tahqiqin manaqib mas'ala illar da aka rabtin wannan hukunci da shi fauƙiyar da aka ce musulmi za su zama su ne sama da kafirai ba haka kawai aka faɗa ba an faɗe ta ne tana da sababi tana da illa illa ta ita ce ittibaki in har musulmi sun koma sun yi riko da addinin su to za ka ga insha Allah ko Allah zai mai da su su ne sama da kowa da kowa amma lokacin da suka gutsutsura addinin suka yi watsi da shi ba su ɗauke ba su ɗauki addinin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi a matsayin shi ya kamata a yi ba kowa yana da tasa hanyar bal kare ta ma yake yana ta faɗa don me za a hana shi bin gargajiya don me za a hana shi bin addinin shehunai don me za a hana shi an ce ga na manzan Allah sun sai ce to ai wannan din ma ai na jikan manzan Allah ne maimakon ya aje wanda yake yana tuhuma ba shi da tabbas cewa na jikan manzan Allah ne ya zo ya bi na manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya faɗa akan wannan don haka musulmi da maganar izza da buwaya da shugabanci an haɗa ta ne da me da biyayya ga Allah me yasa sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam su suka tsaya akan abin da ya tsaya akai kuma suka ci nasara ai tsaya wacce ta sa da suka tsaya akan karantar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kun ga yadda Allah madauki ya buwa yadda su suka zama su ne masu buwaya da kafin zuwan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in ba kuma ta ba mun yi wannan zancen a karatun sira in aka ce ga balarabe balarabe a wurin farisa iran kenan da rumawa ba sa ɗaukaka da wani abu ba ɗauke shi da komai ba kamar ma ba mutum ba bawa da bai isa a ya ya tsaya ma gaban su ya kare kansa da wani abu ba in ya zo sai a ɗauka yunwa yake ji sai a ce ku ba shi abinci ya kama hanya ciki da haka ake ɗaukar balarabe amma da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da alqur'ani ya karantar da tarbiyya ta gudun duniya ba wai duniya ce ta dami manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba kuma haka ya kamata duk musulmi ya zama sun mai da hankali cewa ba maganar duniya ba ce a'a maganar yadda za mu tsira a lahira mu tsaya da wannan addini mu riko da qur'ani mu riko da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ku duba ku gani shekara 25 bata zagayo ba ba a yi shekara ashirin da biyar ba da rasuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai da aka fi karfin Farisa aka fi karfin Romawa waɗannan da suke ji da ƙarfi a duniya a lokacin nan sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam su suka fi karfin su Rumawa da suka zo aka ce ina shugabanku bayan an karɓe Baitul Maqdis masallacin Baitul Maqdis na Falastin da ya dawo hannun musulmi zamanin Sayyidina Umar shugabannin kiristoci a lokacin suka ce shugaban musulmi za su miƙa wa makullan da komai da komai aka ce sayyidina umar ya taho sayyidina umar ya taho daga madina ya zo falastin da suka go neman sa suke sai aka ce ina suke ina yake suna neman za su ga wata katuwar shema an yi shimfiɗa da ubbuha da mulki da ji da kai sai aka ce ga kasan sai suka hango shi yana kwance yana hutawa a gindin bishiya jakinsa yana kusa da shi akan jaki sai na umar shi ne ya zo ya karɓi mabuɗin baitul maqdis da wannan izza saboda ba addini ne ya dame su ba amma lokacin da musulmi ya zama hankalinsu ya koma maganar duniya ita ce a gaba so ake a ji daɗi so ake a fantama so ake a mallaki kaza a mallaki kaza to zancen maganar aiwa addinin aiki har ya zama an koma an rayuwa irin ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mafi yawan mutane ba shine a gaban su ba to wace ɗaukaka ina za a samu ɗaukaka banda an koma shirka musulmi mai la ilaha illallah ya yi tsafi musulmi mai la ilaha illallah yana bautar wani wanda ba Allah ba to kuma wa za a ɗaukaka ai da takaici ma a ce wannan shi aka ɗaukaka shi akan wani sai ya zama kamar an nuna kenan wannan abin da yake kai ma daidai ne yanzu mun aka yi mana mu'ujiza yanzu aka ce an fifita irin wannan musulunci na tarkace da mutane suke yi a ce an fifita shi akan wani ma wanda ba shi ba ai mutane ma sai kamar an ba su dama ne wannan din daidai ne a ci gaba da yin sa ku fahimci wani abu da haka Allah ba haka yake mu'amala da mutane sai an gyara sai kuma an gyara sai an canza yanayin da ake to shine malam sa'adi yake ambata mana yake cewa thumma inna nasara almuntasibina li isa alayhi salam lam yazalu qahirina lil yahud li kawni nasara aqrab ila ittiba'i isa min al yahud wannan mun karanta yace hatta ba'atha Allahu nabiyyana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam har sai da Allah madaki ya aiko annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fa kana al muslimuna هم المتبعين لعيسى حقيقة زي مسلمي suka zama su ne mabiya annabi Isa hakikatan yanzu idan mu kuma ta mun karanta a darussan sira lokacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana maka da ana samun labarai na yaƙe-yaƙe tsakanin Rumawa da Farisa Iran ta wancan lokaci duk da an ce Farisa a wancan lokaci ba iya Iran ta yanzu ba ta hada da su Afghanistan da wasu wurare amma dai an ce farisan su ake nufi a lokacin akwai yaƙe-yaƙe tsakanin rumawa da faris idan farisa da yake su mushrikai ne wuta suke bautawa in suka ci nasara akan rumawa musulmi bakin ciki suke saboda me saboda a wancan zamani waɗanda suka fi kusa da musulmi su ne kiristoci a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in ka kwatanta ga masu bautawa wuta ga masu bautawa abubuwa daban ga kuma kiristoci waɗanda sun yadda da Allah mahalicci duk da cewa sun ce yana da ɗa sun ce annabi Isa ma Allah ne wannan duk da cewa kafirci ne ba wai ba kafirci bane Allah kuma shi ba mu labarin wannan din ma a cikin alkur'ani amma duk da haka an fi son su sama da mushrikai kun fahimci wannan abu saboda a wancan lokaci su ne suka fi kusa da gaskiya to amma da saƙon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo kuma ya mamaye to dukkan wanda bai bi manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam ba zai zama musulmi ba kuma ba zai zama ya cancanci a ɗaukaka shi akan wani kafiri ba sai ce fa ayyadahumullah sai Allah ya karfafe su wa nasarahum alal yahudi wan nasara kuma ya taimake su akan yahudu da nasara wa sa'iril kuffari da sauran kafirai wa inna ma ya sulu to wani kila zai tambaya ya ce to me yasa za mu ga yanzu wani lokaci kafirai su ne a saman muminai wani lokaci kuma muminai su zama su ne a saman kafirai wani duk mana yana kallon abin ne a wace ma'ana ma'ana ta duniya yawwa a duniyance ana nufin rinjaye a duniyance ta nan yake kallo to sai ce wa inna ma ya sulu fi ba'dil azmani a yakan auku a wasu zamuna idalatul kuffari rinjayen kafirai minan nasara wa ghairihim ko kiristoci ko wasu wanda ba su ba alal musulmin ya zama an rinja da su shine ma'anan idala ma'ana daula ta dawo hannunsu shine ma'anan idala ya zama cewa su ne a sama wannan me yasa Allah ya haka hikmatan min Allah hikima ce ta Allah wa uqubatan to ku ji kuma uquba ce ala tarkihim littiba'ir rasul sallallahu alaihi wasallam uquba ce ga musulmi saboda sun ki bin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ku fahimci wannan zancen haka wannan zancen duk inda za a je a dawo fa shi za a sake dawo duk wanda yake son musulunci ya ɗaukaka to ba wai mu zauna ne mai ta hankoran mu ne masu kishin addini kishin addini kishin addini amma a aikace ba ma yin abin da addini ya ce dole sai mun canza ya uwana musulmi dole mai kanmu nasiha mai kanmu wa'azi ba za mu zo in kana zancen yanzu a duniya ina mutane masu kishin addinin musulunci da san addinin musulunci daga cikin waɗanda za su shiga sahun farko musulmin najeriya za su shiga ciki akwai san musulunci akwai kishin musulunci amma kuma akwai jahilcin musulunci akwai rashin aiki da musulunci an ki a yi karatun da ya kamata a yi a fahimci addinin manzon Allah sallallahu alaihi yadda ya kamata kuma a mu'amalance wannan banda in ka zo ka baro zancen aqida aqida ka zo ka ganta gata nan a cakuɗe mai da'awar bin sunnar ma hakika za ga bai san sunnar ba to ballantana wanda ma baya da'awar sunna shi kyamar sunan sunna ma yake wannan na shirka wannan na menene wannan na bautar wannan wannan na bautar wannan ga wani can shi ma an ce Allah ne kuma shi ma mai faɗin hakan yana cikin masu la ilaha illallah ya ce la ilaha illallah ya shiga masallaci ya fito ya ce wani shehi ne halicce shi ya ce la ilaha illallah muhammadu rasulullah ya shiga masallaci ya sallah ya fito ya ce wani shi ma la sharika lahu haihuwar sa ƙarya ce wani kuma shi ma ya zo ya ce zai taka wuyan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idan wancan din bai bi in annabi sallallahu alaihi wasallam kai bai bi shehun sa ba duk wannan a cikin masu la ilaha illallah suke kuma kowa so yake a taimaka shi a taimake shi akan kafirai ka zo cikin mu'amala ƙarya a magana labari ƙarya ga cinin ta yawa tsakanin mu mu'amala tsakanin mu ta kasuwanci an gina ta akan ƙarya yanzu a ce ramadan yana zuwa a ƙasar germany da ƙasar america 'yan kasuwa wanda ba musulmi ba suna sauƙaƙe kaya a shaguna ana talla musulmi su zo su saya saboda zuwan ramadan mu kuma musulmi yan kasuwa muna ƙara farashin abubuwa lokacin ibadar allah wani menene shi kuma duka shi ma a musulunci muke ɗaukar sa sannan ka zo ka ga ga abubuwa wani ka zo ka ce masa hanyar gyara ita ce a bi sunnar manzon allah sallallahu alaihi wasallam sai ce a'a sai a yi wasu abubuwan na zamani wani kuma mai son a samu gyaran mai kallon abubuwa a duniyance shi idan ba an zo an gyara abubuwa na rayuwa rayuwar kawai ke kallo a gyara a fita daga talauci a fita daga bara a fita daga kaza da kaza wannan duk abu ne mai amfani amma zancen a fita daga bin abin da ba daidai ba a addini shi addinin ai masa garan bawul a gyara a koma na zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a dauki wannan sharadi ne in ba haka ba Allah ba zai gyara mana abubuwa ba wasu ba sa san a faɗi wannan zancen za a ce tsaurin ra'ayi ne tashin hankali zai kawo rabuwar kan musulmi zai kawo ya jama'a sai mun yi haƙuri mu karɓi gaskiyar nan yadda take Allah ba zai canza mana abubuwa ba sai mun me sai mun canza mu kanmu mu koma ga Allah mu yadda da shi mu yadda da shari'arsa mu yadda ba wanda ya kai Allah sanin komai mu yadda ba wanda ya fi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a cikin mutane sanin abin da ya kamata mu karɓi addinin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sau da kafa mu yi shi to anan za mu samu abin in ba haka ba duk abin da za a dora kafirai akan mu to sakamakon aikin mu ne ba sakamakon zalunci bane daga Allah Allah bai zalunce mu ba am wannan gefe na farko ke gefe na biyu Allah subhanahu ta'ala dangane da abin da ya shafi duniya na sha gaya mana wannan ya bar mu ne mu yi ta'amuli bil asbabid duniyawiyya sabugon duniya yau duniyan nan ana samun ta ne ga wanda yake son ta in duniya kake so to ana samun ta ne in an yi aiki ba za ka zauna da lalaci ba ka aiki sai aqidar Allah ba ku mu samu kuma sannan ka zo ka ce ba za ka ga kaskanci ba dole ne sai ka tashi ka yi karatun da ake yi domin a ɗaukaka karatun bokon nan da aka da aka go mutane suka go suka ce ba za su yi shi ba sai fa an koma an yi shi yadda ya kamata a yi shi tare da addini yawa a yi shi tare da addini kuma sannan a ɗauki cewa hanya ce ita ta sana'a ba ita ce wai komai ba wani ya ɗauka yin karatun bukon shi kaɗai shine komai in muka fita daga wannan ƙasƙancin da talaucin da komai shikenan mun tsira in mun tsira a nan kuma abun Allah ba mu tsira addinin mu bai kyau ba ba shine wanda Allah yake so ba nan kuma babu ba magana don haka sai mun haɗa duka biyu yawa mu fitar da kanmu daga ƙasƙanci ta hanyar yin abu a fita daga lalaci a yi karatu a yi sana'a ba ka zauna kawai ka zama ka ɗora nauyinka akan wani ba wannan dai abubuwa ne suna cikin societal matsalolinmu wanda wajibinmu mu gyara mun san dai ba a jin daɗin a ji su da wannan sura ɗin to amma hakan suke kuma idan ba mu yarda da su hakan suke ba ba za mu gyara Allah ya taimake mu akan gyara sannan ce uqubatan ko ala tarkihim littiba'i rasul mun gama wannan sai ce thumma ilayya marji'ukum sannan makomarku tana komowa ne zuwa gare ni za ku dawo zuwa ga Allah ai masirul khalaiqi kulliha makomar halitta baki ɗayanta suna koma ne ga Allah fa'ahkumu bainakum in kuka dawo zan yi hukunci tsakaninku wannan ana istiha'in a cikinsa har yanzu abin da ya shafi hukunci tsakanin bawa da bawa to ba a ɗora wa bawa ya hukunci akan kowa ba sai ka tabbatar wani kafiri ne wani kaza ne wani kaza ne ba aikin ka bane me wannan hukuncin Allah ne illa shugabanni na musulmi aikin su ne idan wani yayi sabo yayi abin da ba daidai ba ai masa hukunci mun fahimci wannan amma mutum ya dora kansa shine mai hukunta mutane da da kiran sunan su wani kaza wani kaza wannan ba daidai bane illa mai wa'azi ya tsaya kan wa'azi abu kaza daidai ne abu kaza ba daidai bane abu kaza hukuncin sa kafirci ne wannan ba wanda zai hana a faɗa abu kaza hukuncin sa kafirci ne abu kaza hukuncin sa bid'a ne wannan wajibi a faɗa domin bin nassin alqur'ani ne amma kar kai hukunci akan wani mutum ɗaiɗaikun sa sannan a yi abu bisa karatu wancan abu da nake faɗa ɗazu na ga kishin addini ga jahilci ya tuna mun wannan abin da ke faruwa kwanan nan a ce an kashe wata mata ta yi magana marar kyau dangane da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan magana mutane ba sa son a faɗe ta haka amma haƙiƙa Allah bai ɗora mana ɗaukar hukunci a hannunmu domin sakamakon irin wani abu zai jawo tashin hankali a ɗauka ko hukuma ba za ta yi mata hukunci ba zaman lafiya ya tabi mu ɗauke ta mu kai wa hukuma wannan shi ne daidai dan Allah ya saba da karantar da mutane duk zafin ranka cewa wani ya yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam abu kaza ya kamata da Allah ka guji ɗaukar mataki a hannunka ba abu ne da yake da wata iyaka ba zai iya kaiwa zuwa ga tashin hankalin da zai iya dawowa kanka ba shi da amfani Allah bai dora maka a matsayin fardi individual kai ne mai ɗaukar hukunci kai wa wane ya yi kaza ba daidai ba ba dora mana wannan ba abin da yake hannunmu mu da ba hukuma ba shine mu faɗakar mu yi magana mai wa'azi wanda za a kai ƙararsa a kai abu a kama shi amma in aka ɗauki kowa ya yi wani abu a ɗauki dama a je a ƙona shi a rataye kaya a wurinsa a ƙona a yanka shi wannan hanyar ba ita ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya koya mana ba gaskiya ba ta ciki ba ta ciki ni hakuri amma za mu ji zafin rai an taɓa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam gaskiya ne kowa dole ya ji zafin wannan zafin ai shine alama kana da imani to amma ka tsaya iya wannan ka kyamaci abin da aka yi bayan ka yi magana in za ka iya magana in ba za ka iya magana ba kuwa ka kyamaci abin a zuciyarka ka ƙi amma ka ɗau makami ka kashe wani wanda ba musulmi ba ko kuma ma mai da'awar musulunci ne saboda ya yi wani abu wannan baya cikin karantarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da shari'ar Allah ina fata mai hakuri da Allah mu kuma karanci manhajin malamai mu tsayu a kansa Allah ya taimake mu sannan yace fa ahkumu bainakum sannan zan yi hukunci a tsakaninku fi ma kuntum fihi takhtalifun cikin abin da kuke a sabani a kansa a tsakaninku kullun yadda'i kowanne yana da'awar annal haqqa ma'ahu cewa gaskiya tana tare da shi ko ba ka bane kowa na da'awar gaskiya na tare da shi yahudawa suna da'awar su ne da gaskiya kiristoci ka tambaye su za su ce su ne da gaskiya musulmi su ne da gaskiya kowa kuma a cikin musulmi haka za ka samu mai tafiya iri kaza ya ce ai su ne akan hujja su ne masoya annabi su ne mabiya annabi sallallahu alaihi wasallam mai wannan tafiyar ma haka zai faɗa mai wancan ma haka zai faɗa a ina hukunci yake yana nan ran tashin alƙiyama Allah zai amma kuma a duniya kai mai wajibinka a matsayinka na kai kaɗai kafin ka yi tunanin tsiran kowa ka yi tunanin tsiran wallahi mun fahimci wannan abu babu nasihar da masoyi zai maka a matsayinka na mai son sa irin ya ce duk yadda za ka yi wallahi ka tsere da kanka ba maganar mutane su yaba maka bane ka iya magana ko baka iya magana sawa'un magana ka da daɗi magana ka ba daɗi ka yi nasiha ga al'umma kowa ya tsere da kansa ya tabbatar da cewa in ya tsaya gobe gaban ubangiji yana cikin shiri da kwanciyar hankali da natsuwar cewa insha Allah Allah zai sa shi aljanna wannan shine ake so fa kowa ya samu amma idan za a ce kawai za a bar kowa ya abin da ya ga dama kuma kowa ya ce shine akan gaskiya ko kuma mu lazimta wa kanmu a nan duniya sai mun ware yan aljanna da ba yan aljanna wannan ba aikin mu bane yawa aikin mu shine mu kyautata zato ga musulmi mun gane wanda ba musulmi ba ko dama mun san hukuncinsa Allah mutuki alƙawarin ba zai gafarta duk wanda ya mutu yana shirka ba wuta zashi a cikin musulmi kuwa wanda ka fahimci ba daidai yake ba yana kan abin da ba daidai ba tsakaninka da shi nasiha cikin ilimi cikin basira kalmomi masu natsuwa masu kyau wannan shine manhajin ahlus sunna ba zagi ba kafirta musulmi amma in ya karba alhamdulillah in bai karba ba kai dai ka tsira ba za ka tsaya garin kwato shi da ceto shi kai kuma ka bar naka addinin ba ka kiyaye shi buha kar ka bi wanda ba akan abin da yake daidai yake ba wannan sai yake cewa fa ahkumu bainakum fima kuntum taklif kullun yad'i annahu anna al-haqqa ma'ahu wa annahu al-musiba an wa annahu al-musibu kuma cewa shine wanda yake kan gaskiya wa ghayruhu mukhti'un wanda ba shi ba kuma akan kuskure yake yace wa hadha mujarradu da'awa wannan ba komai bane illa da'awa tahtaju ila burhan suna buƙatar wato a kafa musu hujjoji kowa yana in yace shine da gaskiya yana buƙatar a kafa hujja wannan fa ba yana nufin kuma kai musulmi mai bin sunna ka rika kokon ko akan gaskiya kake ko ba kan ba haka ake nufi amma abin nufi hukuncin karshe a gun Allah yake ai a tsakanin namu muna zaton abubuwa tsakanin mu miyagu wani lokaci tsakanin mu da juna to wannan ma mu bar shi mu bar wa Allah hukunci tsakaninka da dan uwanka musulmi ka kyautata zaton cewa akan daidai yake ka kyautata zaton cewa abun da yake daidai ne sai abun da ya bayyana gare ka in ya bayyana gare ka ga abu kaza yana yi ba daidai ba ka ilmantar da shi ya daina wannan ba daidai din bai koma daidai hukunci kuma akan cewa wuta za shi ko aljanna wannan ba naka bane mun fahimci wani abu to sai ce summa akhbara an hukmihi bainahum bil qist sannan Allah madauki ya bada labari akan hukuncin da zai yi bainahum tsakanin mutane bil qisti da adalci wal adli da adalci fa qala sai ce fa amma alladhina kafaru amma waɗanda suka kafirta ai billahi ba su yadda da Allah ba lokacin qat'an sai tsayawa to bari mu ga ina za mu tsaya ke to a tsaya nan ne to nan wurin tsayawa ne shikenan sai mu tsaya nan Allah subhanahu wataala samu na albarka abin da muka ci abin da yake ya fito daidai daga baki na Allah subhanahu wataala ya bamu ladan da ni da ku abin da kuma da yake kuskure ne muna roƙon Allah mu dauke gafarta mana kafin a gutsire lokacin da muna suni akan taimako akan kwamitin mu na marayu dan Allah a ƙara taimaka masa yana buƙatar tallafi daga gare ku da kuma duk wani bawan Allah da yake sauraron mu a ko ina yake a duniya ta hanyar wannan kafofi cewa muna da kwamitin marayu a wannan gari kuma muna aiki a kan taimakawa marayu na san a kowane gari akwai to amma muna son mu ma a taimaka mana a sun ba da akawun namba ɗinsu da yake buƙatar duk da ba rubuta shi a wannan takarda ba yadda duk mai buƙatar ya taimaka da Allah ya taimaka ana so a yi wa marayun nan bana wani abu na musamman insha Allah ta'ala to idan kuma ba a samu isasshen guzurin da za a yi wannan ba abu da zai yi ba muna fata Allah mu ya taimaka wa sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyina muhammadin wa ala alihi washabi ajma'in subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk